الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin risala muna cikin babu jumalin min alfara'idi wasu naniko to ya ce wasu fil jama'ati sallah cikin jami'i sallah cikin jama'a abdalu tafi min salatil fadda daga sallar mutum guda bi sab'in wa ishirina darajatan da daraja 27 sallar da an kai cikin jam'i ta yi sallar da mutum guda ya yi shi kadai da daraja ba da lada ba daraja 27 cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bi 25 wa ishirina juz'an da yanki 25 to me ma'anar wannan ba ana nihin in mutane sun kai jami'i suna da lada 27 ba wanda ya yi sallah shi gaɗe kuma lada guda sallah ibada ce guda wadda ta kunshi ibadodi masu yawa tare da ita kowace ibada kuma an kai aikin lada ce tashin farko in kai yi ikama Allahu akbar Allahu akbar shahadu an la ilaha illallah shahadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah kada kamatu salatu kada kamatu sala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kowa gade ana ce ma lada guda lada duk kabbarar da kai lada ce to kai kabbara har sau hudu biyu harko biyu karshe Allahu akbar Allahu akbar duk a tara zan lada guda kalmar da ta hi kowace girma duniya ashhadu an la ilaha illallah ga ta ka faɗi duk ta zan lada guda ashadu anna muhammadar rasulullahi daga ashadu allah ilaha illa kalma mafi girma ashadu anna muhammadar rasul hayya ala sala hayya ala fala mi kai umarni da aikin alheri al'amru bil ma'ruf ba aikin lada bane to hayya ala sala hayya ala qad qamatis salatu qad qamatis salatu allahu akbar allahu akbar ka sake maimaita kabbar bari kaga cikin ko wace kama kai kabbara hu la ilaha illallah kai la ilaha illallah sau biyu duk a tara huzan lada guda Allah ɗaya san adadin ladar da a cikin iƙama to kayi iƙama sai kai kabbar harma Allahu akbar shi ma ba lada bane eh to bayanta sai kai isti'aza a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi isti'aza ba ibada bace annabi ya karantar da ita in kai kayan ibada daga isti'ada isti'ada sai basmala bismillahir rahmanir rahim bayan addu'a ta bude sallah namance da ita in kai addu'a ta bude sallah ba sunnata ta annabi ba ka samu lada kai isti'aza ka samu lada kai basmala ka samu lada duk a tare uku din ga duk uku din ga sallah in asirce akai in bayyana akai asirce akai yansu guda uku ga shi yasa ba su bayyana ba ga mahi yawan mutane saboda asirce aka yansu shi a sunna da du'a'ul istiftahi da isti'aza da basmala waɗanda duk asirce aka yi sannan sai ka karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa gairil magdubi alaihim waladdallin amin harafi nawa a cikin fatiha annabi ya ce kowane harafi na qur'ani lada goma duk a tara wasan lada guda bayan fatiha ka sa sura ko da da ta fi kowa zama guntuwa ina a ɗaya na kalkawfara harafi no a cikinta duk a tara ta da fatiha da ikamar da kai da isti'aza da basmala da kabbar da kai duk su zalla da guda bayan ka kare kai kabbara ta ruku'i kabbaran nan lada ce ruku'in nan ladon duk duniya ba wanda aka ruku'i illa Allah ibada ne ai kai tunda babu wani wanda haka iya wannan dukiyan ba Allah ba ka dauko daga ruku'i sami Allahu liman hamidahu shi ma lada ne rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi duk ayyukan duk sunnoni ne kan raya kana da lada sannan kai kabbara ka tai ga sujuda sujuda duk duniya ba wanda aka wa sujuda illa Allah kai sujuda kai tasbihi ko kai addu'a duk abin da zaka yi da cikin sujuda ibada ce ka dauka ko da kabbara ka zanna ka yi addu'o'in da annabi ya bayar Allahumma gafirli warhamni wahdini wa afini wajburni warzuqni ka koma tahiya da kabbara ka ɗauka ko kuma again bayan ka yi addu'a ko tasbihi ce ka tashi ka yi raka a hudu a rubuta man lada guda duhu zan lada guda yana yiwa don haka ba ana nihin wai wanda ya salla shi ɗaya lada guda in an kai jam'i lada 27 dama duk ruwayoyin da sun ka ba wanda ya zo da maganar lada kalma biyu annabi ya amfani da ko juz'an ko darajatan amma bai ce lada ba waɗanda sun ka haɗu sun ka yi jam'i to sun fi wanda ya yi sallah mutum guda sallar jam'i ta yi sallar mutum guda da yanki 25 ga yanki juz'un sai ya ce 25 amma ga darajatan sai ya ce 27 to wanda za a ɗauka an samu tanakuli don kace babu tanakuli ya nuna kenan juz'an ya haifa falala bisa ga darajatan don haka in juz'an kai ya amfani da shi 25 in darajatan kuma 27 to me ake nufi duk irin ladar da mutum ka samu wanda ya salla shi kaɗai in lada miliyan nawa an ka rubuta mai in ya yi salla shi ɗai to yan an kai jam'i to Allah zai ninka ta sau 27 babu wanda ya san adadin ladar da ko wanda ya salla ba daidai ba tun da dai ya faɗi kabbara daidai ko madalla ga salatin annabi can ga tahiya can ga addu'o'i ga isti'aza daga abubuwan nan guda hudu duk komi kai na ibada lada ne da waɗanda ka yi na magana da waɗanda ka yi daga bubuwanka duk lada ne shi yasa wala wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada daga cikin fassarorin da an kawo ayat abin ga gabubuwan da aka sujuda na Allah ne don kada ku bauta ma kowa tare da su tare da Allah kada ku bauta ma kowa tare da Allah da su waɗannan gabubuwa ba a wa kowa don haka ba a wa kowa ruku'i ko sujuda in ba Allah ba to duk ladar da Allah ka rubuta ma mutum in yayi sallah in ta kware yayi in mugunya duk ladar da aka rubuta mai to za a ninka mai ita in sun ka hadu sun kai sallah to za a ninka ta sau 25 ko 27 shi ya ma'anar lada nawa aka rubuta mutum guda wannan ba mu sani ba sani na ga Allah kaga wannan yana nuna mana falalar jam'i to in ba da muhimmin matsala ba mika hana ma mika sa kai hasarar jam'i ko na sallah guda amma sai ga abin da bai kai ya kawo kuma kuma yanzu ma babu dalilin da zai sa mutum ya rasa jami'i don ga ga wasa'il nan waɗanda ke taimaka mana ga can zamanin manzo Allah babu agogo babu laspika kaddara a ɗaya na suka yi lokaci yayi kaza da rana suka amfani da sauran abubuwan su to amma mu yanzu kowa yana da waya ko da ta dubu biyu ta ko dai kana da ita waya kowa tana da lokaci ai gare ta ko ka sani masallacin ku an yanke ƙarhe ɗaya aka sallar azzuhur inda gaske haka yi da ganin da ganin 12 da rabi ta sai ka tashi ka kimtsa ɗaya da kwata sai ka taso mai masallaci hmm ɗaya saura kwata ɗaya saura kwata sai ka taso mai masallaci inda gaske haka yi to sannan masallacin su kowa yanzu akwai laspika laspika wanda ya an kai kiran sallah duk shiyan nan kowa na ji yanzu shi ga masallaci mai laspika guda nawa akwai ga sunan duk masallacin da shi ga yana da laspika a yi kiran sallah da laspika nan a yi masallacin tanki a yi masallacin bello goya a yi masallacin dan ali a yi masallacin ga ga sunan ko ina laspikoki kun ba lokaci guda aka yi ba wanga yayi wanga yayi duk bai zan tunatar su a gare ka ba to yanzu abin da an gare mu kiran sallah me ma'ana azan al-i'lamu bidukhuli waqti salati sanarwa game da shigowar lokacin da jin kiran sallah lokacin sallah sai ka taka shari'a shi yasa ba a so da yin kiran sallah a tadda sallah ba mutane sun shagala wani aikin su minti a can yana yi ya shagala kaga sai da ji kiran sallah sai an ka tunatar sai lokacin sallah ba sannan zai na yi arwalla ba to da ƙari kiran sallah sai an ka tadda sallah to me wani kiran sallah gare shi kaga ai bai mai dogon unhani ba don haka abinda a ƙa'ida ‘yan an kai kiran sallah kuma sai a ba da ɗan tazara tsakanin kiran sallah da atar da sallah mai bukatar wanka ya ta yi mai bukatar ya canza tuwa ya ta ya canza mai bukatar alwala ya yi sai a taso ma masallaci a zo a samu sallah shi yasa an ka ce tsakanin kowace sallah da wata a samu intabal na aƙalla minti goma sha biyar wasu masallatai tsakanin kiran sallah sallah asuba na ɓullowa alfijiri kiran sallah na biyu da tadda sallah sai ka sa minti biyar ko goma ko minti goma an kasa ina suka isa tunda sai an yi kiran sallah ai an kare sannan aka aka raka'ata na alfajr ko to yanzu kiran sallah na daukan minti nawa minti biyu zuwa uku to minti biyu zuwa uku ya yi kiran ya ji kiran sallah bayan an kare ya yi addu'o inda aka ya tashi ya yi raka'ata na alfajr raka'ata na alfajr ko tana cin minti nawa tana cin minti biyar to da gida ne zuwa yanzu minti nawa kenan kaga minti takwas saura minti biyu minti biyu na kawo shi masallaci da gida ne ka gani shi yasa imam al-albani cikin tamamul minna yace a samu yan tabul akalla minti 15 rubu'u sa'a minti 15 amma ba daidai yana da yin kiran sallah a tadda sallah ba to Allah ya shiryar da mu don haka kaga in dai ba da uzuri ba to kakka yadda wata sallah ta kubce maka kuma musamman sallar da Allah ya kira mafificiya hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina ku kiyaye salloli musamman sallar nan mafificiya ba sallah matsakaiciya ba sallah mafificiya wacce ce salatul wusta sallah mafificiya annabi ya ce salatul asari ya faɗi hasarar da mutum ya yi in sallar la'asar ta kucce mai ya ce man fatato salatul asar faka anna ma wutira ahluhu wa maluhu duk wanda sallar la'asar ta kucce mai kamar ya rasa iyali ne da dukiya ta a tara iyali ne da dukiya ta duk a kashe su a kone su lokaci guda to shi an misalin an misalin da za a misalta hasarar da kai in sallar amma yanzu in sallar la'asar ta kucce ba ko ga jikin kana ji ka ɗauka kayi hasara tun da ba kuɗi na kan rasa ba mu yanzu hasarar duniya ɗaya ka cin mana mai bakin jiki amma inda hasarar addini ta addinin ma ba bakin mu yake gare mu ka gani don haka mu tahi tsaye sallar jam'i kar ta wuce mu ina fata kun fahimta to shine yace wasalatul wasalatu fil jama'ati sallah cikin jam'i abdalu tafi min salatul fadda daga sallar mutum guda bi sab'in wa ishirina darajatan da daraja 27 duk darajar da mutum guda ka samu in yayi sallah to ɗan an kai jam'i za a ninka ta sau 27 a ba waɗanda na yi sallar jam'i hmm? wasalatu fil masjidil harami sallah cikin masallaci mai alfarma masallacin ka'aba wa masjidin rasuli da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Madina fadhan mutun yayi ta shi kadai abdalu ta fi mina salati daga sallah fi sa irin masajid cikin sauran masallatai waɗanda ba su ba waktulifa an yi saɓani fi miƙidarar tad'ifi game da gwargwadon ninkawar da ake yi bi zalika da wannan bainal masjid al-harami tsakanin masallaci mai alharma wa masjidin rasuli da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau nawa aka ninka mu to in yayi sallah masallacin makka so nawa aka ninka mai in yayi sallah masallacin madina ce an yi sabani to wai sabani ga hadisai nan muttafaqun alaihi wai sabani babu wani sabani da an kai hadisai na kwalan kwalan annabi ya ce sallah cikin masallacin masallacin haramin makka tahi sallah dubu ɗari da an kai cikin wani masallaci wanda ba shi ba in banda masallacin madina sallah cikin masallaci na na madina ita ko ta hi sallah dubu wanda an kai cikin wani masallaci wanda ba masallacin makka wagga ta hi sallah yanzu in kai sallah az-zuhr kai kadai masallacin makka ta hi sallah dubu ɗari da kai masallacin garin ku in kai sallah az-zuhr masallacin madina ta hi sallah dubu masallacin garin ku ashe da sallah masallacin makka da masallacin madina wahi masallacin makka wanga sau dubu ɗari wanga sau dubu guda tau kuma hadisai ne ingantattu wai saɓani ‘yan malikiya su sun kai saɓani domin da sallah makka da sallah madina wannan ya yi ‘yan malikiya suna cewa sallah madina ta yi wasu suna cewa to bakila ba su karanta hadisan gaba ko don haka babu saɓani sallah masallacin haramin makka ya yi sallah masallacin haramin madina da makka da madina wacce ta yi ‘yan malikiya sun kace madina ta yi don nan kabarin manzon Allah yake su kuwa ɗanga sun ka ce makka tahi don nan ɗakin Allah mai alfarma yake wanda babu iri ne to wane yake cikinsu da makka da madina wahi makka tahi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan saɓani ɗaya na na ta'assubanci tun da mallaminsu ɗan madina na to don mallamin kuna dan madina kuma sai a turmuji hadisan manzon Allah don don girmama shi kaga yana cikin illar mazhabancin da kungiyancin da dariƙancin indai dan kungiya hake ka za ka yi kishin kungiyar nan ka yadda komi kana iya kariyar ta koda bisa rashin haka yin ɗan mazaba haki dole ka yi kishin mazaban nan ko gaskiya kana ya turmujiwa don kariyar haka yin ɗan ɗariƙa haki shi yasa ka zama independent baka ƙungiya baka ɗariƙa baka mazaba kai musulmi haki da ƙungiya da ɗariƙa duk wanda ya zo da gaskiya kana tare duk wanda ya zo da rashin gaskiya ya duk a bita can ya sani shi ya sani baka baku tare baka tare da shi shikenan ka huta eh to balle a ce ma ƙungiya ta ce to yana yake ya ce wa lam yukhtalaf ba a yi saɓani ba annas salata fi masjidin rasuli cewa sallah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdalu tahimin alfi salatin daga sallah dubu fi ma siwahu cikin wani masallaci wanda ba shi ba wasu wal masjidil harami kuma banda masallaci mai alfarma na wakka min al cikin masal babu saɓani kaga sai ya kawo bangaren hadisi guda ya kawo bangare guda hadisi ne ai annabi ya ce sallah masallacin ka'aba ta shi sallah dubu daga sallah wani masallaci wanda ba sallah masallacin madina kuma ta sallah masallacin ka'aba ta shi sallah dubu ɗari daga wani masallaci wanda ba shi ba in bancin masallacin madina shi ko sallah cikin masallacin annabi na madina ta shi sallah dubu to sai ya kawo wancan na madina babu saɓani cewa sallah cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdul Tahimin alfi salatin daga sallah dubu fi ma siwahu cikin wani masallaci wanda ba shi ba wasu wal masjidil harami da kuma banda masallaci mai alfarma min al masajid da cikin masallatai wa ahlul madina mutanen madina ya kuluna suna cewa inna salata fihi sallah cikin masallacin madina Abdul Tahi min salati daga sallah fil masjidil harami cikin masallaci mai alfarma na makka bidunil alfi amma da falalar da bata kai dubu ba sallah cikin masallacin madina ta yi sallah cikin masallacin haramin makka da falalar da bata kai dubu ba sai sun kace 700 ta yi sallah 700 da kai cikin masallacin ka'aba to mutanen madina ce haka nan ko a faɗa mana sunayensu mu kwatanta su da manzon Allah da ya ce ƙarya ta su kai ban gama ga ba gaskiya ta ba su cewa sallah masallacin madina ta hi sallah cikin masallacin haramin makka ba gaskiya hadisi hadisai ingantattu sun karyata wannan magana don haka sai sun kace to da lada nawa sai sun kace 700 don miri sun kace 700 saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah cikin masallacin baitul maqdis ba su ne wurare uku masu daraja ba masallacin ka masallacin madina masallacin baitul maqdis annabi ya ce sallah masallacin baitul maqdis wanda aga hannun yahudi yanzu ta yi sallah 500 cikin wani masallaci wanda ba shi ba in banda masallacin makka da madina to kaga tun da sallah masallacin baitul maqdis ta yi sallah 500 kuma sun san masallacin ka'aba ya bi sai an haƙara mai 200 don haka sai sun kace to sallah cikin masallacin ka'aba tana da lada 700 hmm abin da abin ga wanda bai da wanda bai da uwa shi ka uwar daki ai ko to to sallah masallacin Ka'aba yana da hadisi ne kwalan kwalan daga Annabi don haka bai da bukatar kiyasin wani malami Annabi dubu ɗari yace to mu tafi wa hadha kulluhu wannan falalar da an kace sallah masallacin Madina ta hi sallah wani masallaci da lada kaza sallah masallacin Ka'aba ta hi sallah wani masallaci da lada kaza sallah masallacin Qudus ta hi sallah wani masallaci da lada wannan dukka ne fil fara'il ga sallar farilloli aka nufi muna tare sallar farilla wa'amman nawafilu amma nafil fili fa fil buyuti abdalu yin nafila cikin gidaje yafi daga yin nafila masallacin Ka'aba ko masallacin Madina ko masallacin Qudus don mi saboda hadisin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana cewa abdalu salatil mar'i fi baitihi illa al makatuba mafificiyar sallar mutum wanda ya gidanai sai fa sallar farilla don haka shi ya nuna ashe waccan falala ga sallar farilla nafila ka tafi gidanka ka yi nafila raka a biyu ya ka yi nafila raka a biyu masallacin ka'aba ko masallacin madina muna tare don haka ku saba da yin nafila gida ku rinka karatun qur'ani da yin sallah gidan kan ku mai da gidajen ku kaburbura don makabarta na abba a karatun qur'ani ba a sallah na fulu yin nafilfili bin ruku'i da sallah nafila abin ga naflu yana da ma'anar ziyada lugatan naflu al'amfal jam'i na naflu wa yas'alunaka anil amfali suna tambayar ka game da nafilfili me nafilfili nan ganima don me an ka kira ganima nafila ƙari lada ƙafa ta ko riba ƙafa duk musulmin da ya ɗauki takobi ya hita wurin jihadi mai manufa ta ya samu ganima a'a a ta a kashe kahirai ko ya yi shahada ko ya kashe kahiri an rage ɓanna shi ana to ‘yan an ka samu ganima kaga ƙari na bisa ga abin da an manufa to sai an ka samata nafila jam'i ne sai ya zan al'amfal to yin na filfili bin ruku'i abinda ba wajibi ba na neman ƙarin lada bin ruku'i da sallah li ahli makka ga mutanen makka a habba ilayna ya fi soyuwa zuwa gare mu mu yan malikiya mina dawafi daga yau ta yanzu misali ba ga alhazai sun har tashi bije cikin dare zuwa makka to duk wanda ba dan makka ba shi in ka zo makka kafin aikin hajji kaga akwai kwanuka masu yawa kafin aikin hajji haka ba da ƙara aikin hajji aka ɗauko su kuma sai sun yi kwanuka shin zaman da baƙi za su yi can da yawaita ɗawafi da yawaita nafila wahi yace ga mutanen makka su yawaita nafila ya fi soyuwa bisa ga yawaita ɗawafi don me domin kada su haɗe da baƙi duk duniya ba inda aka ɗawafi illa makka amma kaga ita nafila ɗakin matakka ma ya fi ka yi makka lada ko to kaga ‘yan an ka ce ‘yan makka su ma su yawaita ɗawafi kaga sai su yi cakuɗe ne ya sai su yi cinkoso tare da baki don haka 'yan makka su yawaita na filfili su bar ɗakin ga baki tun da seasonal wata guda ne da 'yan kwanaki sai su yi gida muna tare waɗawafu lilgura baya amma ɗawafi ga baki alhazan da na taya su yi hajji ko umra su dawo ɗawafi gare su a habba ilaina ya fi soya zuwa gare minar rukuyi daga yin nafila tunda ita nafila ko ina ana yi liƙillata wujuda zalika domin ƙarancin samun wurin ɗawafi lahum gare su su baƙi in bancin maka ba inda aka ɗawafi don haka in mutum ya zo baƙo to in ya gama umra kayan aikin hajji yawaita ɗawafi a jima dukkan shi ɗawafi bai da iyaka ko nawa kai yi ga yini Allah zai baka lada ba iyakan ci ga abin da aka yi ga yini ba iyaka dai shuɗi bakwai bakwai inda duk kai yi bakwai kai raka ta ɗawafi inda duk kai yi bakwai kai raka ta ɗawafi to ma hu cibbo mallaman cibbo suna ba da nakali bakwai sau bakwai ka yi ɗawafi bakwai har sau bakwai akwai falala gare shi kan ku damu da wannan falala igwargwado wanda haka iyawa ko wa min alfara'idi yana daga cikin abubuwan da Allah ya farlanta yana daga cikin farilloli gaddul basari runtse idanu ana runtse gani anil maharimi daga duk abin da a haram kaga bai ce daga mata ba don ba mata ɗaya a haram ba duk abin da a haram to wajibi ne farilla ne ka rutsa idanunka daga kallo nai kamar kiɗe-kiɗe kamar wasanni da sauran duk abin da a haram yana daga farilloli rutsa gani wa kullil mumini ne ya gudu min absarin wa ya fudu furujahum zalika azkalon inna Allah khabirun bima yasnauna wa kullil mumina ce ga donna min absarin wa ya fadna furujahun wa la yabdina zinatahunna illa ma zahara minha ila akhiril aya kaga da maza da mata duk umarni guda Allah ya ba kowa ya runtse ido ne kuma ya tsare farji ne yadda ba a yadda mata su yi kallon maza ba haka ba a yadda maza su yi kallon mata ba sai dai kallo na lalura ina fatar kun fahimta to shi ne ya ce yana daga farin loli runtse gani an almaharimi daga abubuwan da an ka don haka kakka sau talabijin ka sa satellite ka ban matanka ko bi suna kallo a duk tasha wadda ta banza sa a kulle ma ita don wa'azi bayye musu in ka hita buɗewa su kai amma a kulle ta gaba ɗaya da ba su iya buɗe ta sai ka bar musu na wa'azi kuma ko na wa'azin haɗari na da an kulle hoto sun ka saurari sautin mallamai ɗaya da yayi don rigunan da mallamai ka sa yanzu kai ko kana da jallabiya da kyan matarka in tana kallon waɗannan mallamai ta koma ganin shawarka shi yasa sai a kulle hoto iyaka ta saurari mi suka cewa shi adda muhimmanci ta ta yi aiki amma in tana kallon waɗannan ustazai na yanzu su malla abu albani su mallam bashiru in tana kallon su to da kyar mijinta ya kowan ba ta sha ina fata kun fahimta to yahi kaji ko ko ka sau audio ɗaya maka duk an hunta wale su fi nazaratul ula harajun harajun ga ya can da ƙarshe laifi walaisa bai zama fin nazartul ula ga dubi na farko bi gairi ta'ammudin ba tare da ganganta ka ji motsi bayan ka baka sani ba naggeta menene kawai waya ko da kawai ashe mace ta to kaga dubi na fuju'a kenan ko kana ganin mace ta sai ka yi me sai ka kauda idonka to wannan dubi da kai baya da illa to amma in ka bayan ka gama cita ka saki dibawa to wanga na biyu baka same shi ba mun yi cikin at-targhib kwanaki ko shi a haram amma wancan na farko na fuju a baka babu laifi gare shi wala fi nazar hakan ga babu laifi ga dubi ilal mutajallati zuwa ga tsohuwa tsohuwa wadda ba a ganin shawa wadda kai baka ganin shawa ta ta wuce auren ka yanzu to tsohuwa to dubin ta yi nan ba haram bane wala fi nazar haka babu laifi ga dubi illa shabati zuwa ga budurwa ita ma budurwa wadda aka dibi a ga shawa babu laifi li uzuri in ka duba ne domin uzuri ina fatar kun fahimta wannan irin uzuri min shahadatin alaya na bada shaida a kanta wa shibhi da abin da ya kama da shi kamar likita ta kai mai complain likita likitan mata gynecologist ga abin take ji wani wannan ka gani komi da ya halatta ya diba akan lalura ina fatar kun fahimta wa qad urkhasa fi zalika to to ina yake can da yace wa lafiyar nazar hakan ga babu laifi ga dubi illa shabata zuwa ga budurwa li uzurin domin uzuri min shahadatin alaiha na shaida akan ta kamar wace irin shaida kamar misali an zo neman auren ta mutum ne ya baka cigiya don Allah ka samu mai wata ustajiya mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza to kaga tunda ya baka irin siffar da ya kaso su kaga dole sai ka diba kaga wata cika wannan siffa don ka faɗa mishi ina fatar kun fahimci ko abin da ya haka nan wa shibihi da makamanci ne kamar likita kamar wanda ya zo sayin kuyanga kai za ka sayi ko wani ya aike ka sayo mai kuyanga yau ka sayo dandin ma ya ko ana sai da koyan gido Allah ga kuɗi na in ka zo da nima ka samu min koyan ga mai kama kaza mai kama to in ka zo haka ɗaya za ka sauwa runce irin kaza kai kaga dole sai ka diba kaga nan duk duk uzuri ne wa qad urkhasa fi zalika hakan ga an yi rangwame fi zalika fi ma za gami ai fi nazar ma dalla an yi rangwame fi zalika ga yin dubi ga mace lil khatib ga mai neman aure shi ma in aure kaka so babu laihi ka diba wani ya zo ya ce manzon Allah yana neman aure annabi ya ce ka kalle ta to ya ce sai ka dibe ta gani ka dibe ta kaga ba hali ɗaya aka so ba har da siffa ta jiki kowa da abin da yake burge shi wani ya hisun mai kauri wani ya hisun wanda bata da kauri wani ya hisun doguwa wani ya hisun haka dai don haka diba ka gani in tayama don aure ba abu na na kwana biyu kwana uku a rabu abu ne na har abada sai mutuwa in dai ba ta kaddara don haka ka samu wadda ta yi ma ta cika ma fuska ina fatar kun fahimta ba wai dole na kowace mace sai ka aure ta ba a sai wata cika shi yasa wata mace ta zo ta ce manzo Allah na bada kai na gare ka in kana da bukata yadda bai ta sama da kasa ba ta sai yassar da kai kaga ba ta yi ba kenan inda ta yi fa amma da ya ga waɗanda na yi fa kaga ya aura ashe kenan kowane mutum yana da don haka ashe wauta ce uba ya ce shi ya samu madanai mata tunda abin da kai ka ganin shawa ba shi ɗan ka ganin shawa ba sai dai ka ba shi shawara in ya zama ce to wallahi kam ko da yake dai ka ga yare amma wallahi gidan na yana da matsala kaza da kasa ka faɗa mai based on experience ka gani eh to yana yake ya ce wa ƙar'ur kasa haƙiƙa an yi rangwame an yi rukusa fi zalika ga kallo lil khatib ga mai neman aure in neman auren ta haka zo babu lahi kadiba kaga abin da yayi ma ko wanda bai yi ma ba sai kada ya zan sai bayan an yi kaga wani abu ka ce ka fasa wa min al fara'id kuma yana daga cikin farilloli saunul lisani tsare harshe an al daga ƙarya wa zur da magana ta zur zor irin wadda aka killawa yanzu ƙarya wadda kai ka ƙirƙiro ta baka ji ta ga kowa ba ma shine zor wajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zuri ku nisanci ƙazamta ta gumaka ku nisanci magana ƙarya wadda kuka ƙirƙirowa wal fahsha da alfasha duk maganar da bata da kyau ga aiki ko magana shine alfasha abinda baya da kyau wal gibati da giba yi da dan uwanka zikiruka a haka bai ma ya karawa an batunka ga dan uwanka da abin da baya so gurmu na amma bai son a kira shi gurmu to ka kira shi gurmu kai giba tai yana nan kace mai gurmun ko baya nan ko sun dauka sai in bai nan ko yana nan in ka wadi ma yana nan ayyahi moni sai in yana nan ka wadi babu ko in dai ka san in ka fadi e ko hali ne ko wata siffa tashi baya so to ka fade ta to kai giba Allah ya kwatanta giba kamar ka ɗebi naman ɗan uwanka ka ci bayan ya mutu wal gibatu da kiyaye harshe daga giba wannan mimar da annamimanci wanda ya yawa yanzu in wasu na faɗa da wasu sai ka ɗauki magana waɗanga ka yi waɗancan ka ɗauka ta waɗanka waɗanga don ka yi da rikita abin wal batil kullihi da dai banna dukkanta duk abin da abanna wanda ake yi da baki da harshe to wajibinka ne ka tsare harshenka daga gare shi qala rasulu alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man kana yuminu billahi duk wanda ya zan yana imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe falyakul khairan in ya tashi hadin magana to ya hadi alheri auliyas mut ko kuma in ya san abin zai hadi ba alheri na ba shi shiru in ya san alheri na ya hadi in ya san ba alheri na ba don Allah ba zuciyarka hankuri babu bukata sai ka faɗai wa qala alaihi salam kuma annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce min husli islamil mar'i daga kyawun musuluncin mutum a ce musuluncin wani yayi kyawu tarkuhu bari ne ma la ya ani duk abin da bai dame shi ba barin shiga sugula yana daga kyawun musuluncin mutum ka himmanta da sha'anin gabanka wa harama Allah subhanahu wa Allah tsarki sun tabbatar mai ya haramta dima'al musulmi na jinenan musulmi wa amwalam da dukiyoyinsu wa aradahum da mutuncinsu haramun ne zubar da jinin musulmi ko ka sarai ko ka ɗebe mai hannu ko ƙafa ko ka yi mai miki ga jiki ko ka kashe shi duk abin da zai taɓa jini nai in ya shafi rai in ya shafi jiki to duk haramun ne haka dukiya ta yi ta kowace hanya ka ci dukiya ta yi bigai da haƙƙin shari'iyyan shi ma haramun ne haka ka ci mutunci ne ba da haƙƙi na shari'a ba shi ma haramun ne illa bi haƙƙi sai da haƙƙinsu mutum luwaɗi ya kai bai son a ɗauko maganar luwaɗi an ka zo wurin wa'azi to tun da bai so sai a bar maganar luwaɗi an ka zo wa'azi to ka ganin ko da rai yana ɓaci ko da yana muzanta cikin mutane an san gayar cikin an san luwaɗi ya kai kuma kowa masalacin na ya sani wannan bai don ka ɗauko ba a cewa ka ci mutunci ne ko ko zina ya kai don ka ɗauku maganar zina-zina haram ce a bazzina ba a caka wannan bacin mutunci na ina fatar kun fahimta wallahi hillu damu mri'in musulmin jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi illa an ya kafura sai fa in ya kafirta ba da imani bayan iyo sai in ya ridda la yahillu damu mri'in musulmin illa bi ihda thalathin inji annabi sallallahu alaihi wasallam jinin musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa uku sune mai risala zai kawo na farko an ya kafira illa an ya kafir sai in ya kafirta ba da iya da yana musulmi ya kafirta to za mu kira shi ga addini kwana uku in ya dawo lila in bai dawo kwana uku na cika sai mu kashe shi na ɗai kenan au ya zine ko ko ya yi zina ba da ihsani bayan ya zama muhsini bayan ya yi aure ihsani na aure bayan ya yi aure sai ya yi zina to to to me a hukuncin wanda ya aure ya yi zina sai a kashe shi au ya katula nafsan ko ko ya kashe rai bigayar da nafsin ba tare da ta kashe wata rai ba kaga wannan sai a kashe shi a yi kisasi au fasadin fil ardi ko kuma ya watsa barna cikin ƙasa ta wace hanya ake watsa barna ya zo da wata aƙida wadda ta saba ma aƙida ahlus sunna muna zama mu la ya dauko muna aƙida shi'a ko ya dauko aƙidar tijaniya ya to da cikin mutane wannan duka watsa barna ne cikin ƙasa ko ko yan fashi da makami ko bandits waɗanga masu kashe mutane suna amsa kuɗi suna zina da matan mutane waɗannan duk sun shigo cikin wanda duk an haka ma a kashe shi inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi wannan shi a sakamakon su abinda a sakamakon waɗanda ke faɗa da Allah da manzo ne masu faɗa da musulmi kenan kuma suke watsa ɓanna cikin ƙasa shi ne ko a kashe su ko a yi hangin ɗinsu ko ko a yanke hannun dama ƙawa hagu ko a kore su daga ƙasar sai an ka ce to ya za a ɗabba ƙawar ɗinnan hukunci hukuncin sai a ce a diba laihinsu wanda ya ta ya kashe ya amshi dukiya to wannan hukunci ne sai a rataye shi sai a yi hangin ɗinai wanda kuma fashin da ya yi kashi ɗaya bai taɓa ansar dukiyar kowa ba shi ko sai a kashe shi wanda duk shekarun da yana fashi bai taba kashe kowa ba an san dukiya kai shi ko sai a yanke hannu ne da kafata wanga shi ko tsoro dai yaka ba mutane bai amsar dukiya bai kashe kowa to shi ko a kore shi daga garin nan ina fatar kun fahimta to to ina yake au yamruqu min addini ko ko ya kutsa daga addini ya fita daga addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta khawarij wasu mutane za su zo bayana yamruquna min addini kama yamruqul kama yamruqul minana eh kama kama yamruqu sahamu sahamu yace kama yamruqu sahamu min ramiya wasu suna zuwa suna fita daga addini yadda kasan kibiya na fita daga abin da an ka harbe ta da shi yanzu kai na kan ga gada mafarauci kana da kibiya sai ka halbi gadan nan kana ganin ka samu gadad sai gadad ta gudu ko da ka zo ka ɗauki kibiyarka babu alamar jini babu alamar gashi babu alamar wani abu ka samu gadan nan to wanda kasan kibiyar gaba samu gadan nan ba haka waɗannan su ma shigar da sun kawa addini haka sun ka shiga sun ka ita bai amfane su da komi ba wani hadisi annabi ya ce za ku ramma karatunku in kun ga yadda suka karatun ƙura za ku ramma sallarsu in kun ga yadda suka za ku ramma azuminku mutane masu yawan ibada amma kuma na banza khawarij kenan ina fatar kun fahimta to don haka ga khawarij hukuncin su ga manzon Allah hukuncin da manzon Allah shine kisa yace la in adraktuhum la aqtulannahum qatala adin da zan riske su zan kashe su irin kashin da an kawo adawa don haka wanda ya ce ma khawarij ya halatta jininka don hukuncin khawarij kisa ina fata kun fahimta to ba karamin magana ta ba a kira mutum khawarij suna da aƙidodi ga sunan aƙida ko guda baka da amma saboda ƙiya kawai wani ɗan iska ya ce ma khawarij tunda kawo shugaba wa'azi bisa mun kuma a kawo ga sahabbaito waɗanda sun kai amma su ba bai kira su khawarij kai dai da yaran maka ya kace ma khawarij to yana yake to walta kuffa ya daka lamun dinnan lamul amri ce lamul amr walta kuffa ya daka lalle ka kame hannunka amma la yahillu laka daga duk abin da bai halatta gare ka min malin na dukiya au jasadin ko jiki au damin ko jini ka kame hannunka daga duk abin da bai halatta gare ka ba rubutawa yan boko masu kyaskyaskyas su kashe akantoci da masu ƙara zero baya da masu rubuta a furo a ta yi da kuɗi a duk da mi suka yi da hannu to baya halatta ɓarayi da mi suka yi da hannu ya fashi da makami da hannu duk da ka kame hannunka daga duk abin da bai halatta gare ka na dukiya duk dukiya da ka san ba taka taba da ka ɗauka au jasadin ko jiki duk jikin da bai halatta ka taɓa ba to kakka yadda ka taɓa shi da hannunka audamin ko jini duk jinin da bai halatta a zubar kakka yadda ka zubar da shi ta hanyar kisa ko yin rauni wala tas'a kada ka yi tahiya fas'au ila zikrillah wala tas'a kakka yi tahiya bi kadamaika da kawahunka biyu fi ma la yahillu laka ga duk abin da bai halatta gare ka ba tahiya kallon kwallo tahiya kallon sinima tahiya kallon majigi duk dai abin da bai halatta ba kakka yadda ka yi tahiya da kawahunka wurin wala tubashir kakka tahimami kakkata wurin siyasa wurin taron kamfen na siyasa duk waɗannan ba su halatta ba don haka duk kakkata da ƙawahunka wurinsu wurin lido wurin karta wurin dambe kallon dambe ko kokowa duk waɗannan wasanni ne waɗanda ba ya halatta wala tubashir kada ka taɓa mubashira shine taɓa jiki da jiki wala tubashir kada ka taba bi farjika da farjinka aw bi shay'in koko da komai min jisadaka na jikinka ma la yahillu laka abinda bai halatta gare ka ba kada ka yadda ka sa farjinka duk wata kafa wanda bata halatta gare ka ba hakan ga duk wani abu na jikin ka ka yadda ka taba abinda bai halatta ba qala allah subhanahu wa allah tsarki ya tabbatar mai ya ce wallazina yana faɗin mu'min ne waɗanda yace sun samu babban rabo wallazina da kuma waɗanda yake su lifurujin ga farjojin su hafizuna masu kiyayewa ne illa ala azwajihim ba su zuwa ko ina ga farjin sai ga matan su na aure au ma malakat aymanun ko abin da daman su ta mallaka ko yangin su to fa innahum su kan waɗanda na biya bukatar su ga matan su ko ko yangin su gairu malumin ba abin zargi bane faman ibtaga wara azalika amma duk wanda ya nemi biyan bukata ga wani abu wanda ba wannan ba ga mata te ko ko yanga te ba fa'ula'ika waɗannan humul aduna su ne masu ƙetare dokokin Allah shi ne ce la ƙauli fa'ula'ika humul aduna waɗannan su ne ‘yan ta'adda kaga zina ta'addanci ne liwaɗi ta'addanci ne maɗigo ta'addanci ne istimna'i ta'addanci duk biyan bukata ba ta hanyar matarka ko koyon ka ta'addanci ne to haka yadda ka zannan ta'adda wa harrama Allah subhanahu kuma Allah tsarki ya tabbatar mishi ya haramta alfawahisha alfashoshi jam'in fahisha shine alfawahish daga an samu kalmar alfahisha daga fasha me ma'anar fasha ya watsuwar abu to laifi wanda ke watsuwa hakan ga ko girman laifi ne yana watsuwa ko ko muni ne yana watsuwa cikin mutane to irin wannan laifi shine alfahisha jam'i ne sai ya zan alfawahish Allah subhanahu ya haramta alfawahish alfashoshi ma zahara minha waɗanda na bayyana daggare ta wa ma baɗin da wannan alfashoshi na bayyana na ɓoye duk Allah ya haramta zina da luwaɗi babban alfasha ita ce zina da luwaɗi duk saura bayansu suke to Allah ya hana bayyane da ɓoyi wa an yi ƙuraban nisa'u kuma Allah ya hana a kusanci mata fi da mai haida hinna cikin jinin haila to ko matakka ko ku yangakka kuma in tana cikin jinin haila to Allah ya ce kada a kusance su wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'atazilun nisa a filma hidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullahu inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin suna tambayar ka game da mata masu haila ko kuma suna tambayar ka game da mata lokacin da suke haila ko kuma suna tambayar ka game da mata inda suke haila farjojin su me hukuncin amfani da su ga farjojin su da suke haila kulka ce huwa adhan ita haila cuta ce kaga Allah ya kira ta cuta ashe ya nuna duk mai saduwa da mace tana haila tabbas zai dauki cuta ina fatar kuma wannan jini jini ne na cuta yana dauke da cututtuka masu yawa qul huwa azan kace haila cuta ce fa atazullun nisa don haka nisanci mata fil mahi daga inda suka haila ko lokacin da suka haila wala ta qarabuhunna kakku kusance su wannan irin kusanci na saduwa kakku sadu da su amma ba ana kwanta da ita mayafi guda ka taba jikinta ta daura gyauto bakin cibiya zuwa sama ka ji daɗi da wannan duk ba ana ba annabi yana haka nan ba ana sumbun tattaba da sauransu saduwa aka ne wala ta karbo kakko kusance su ta hanyar saduwa hatta ya dahurna sai sun tsarkaka hailar ta dauke sun yi wanka fai za ta daharna in sun ka tsarkaka hailar ta dauke sun yi wanka to fatuhunna ku zo musu min haifa amarakumullah ta inda Allah ya umarni ashe kuma akwai inda Allah ya umarni a sadu da mace ba duk inda ka ga dama ba masu cewa nisa'ukum harthul lakum fatuwarkum annashi ita yan shi'a ke cewa ya halatta ka sadu da matarka ta dubura don Allah ya ce matan gonakin ku ne ku zo mu gonakin ku wannan aya ba ta nuna haka nan fatuhunna min haythu amarakum Allah ku zo musu inda Allah ya muku umurni ta gaba kenan inna Allah yuhibbu tawabin Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu neman tsalkaka to mu tafi shi ne ya ce kuma wa an yi ƙuraban nisa'u kuma Allah ya haramta a kusanci mata fili mai haida hinna cikin lokacin jinin haila su auni fasa hinna ko jinin biki ba a saduwa da mace nan haram ne wa harama min nisa'i kuma Allah ya haramta mata ma ta kaddama zikir na iya abinda an batun mu gare shi ya gaba ba mu yi kitabun nikahi ba ai mun hada adadin matan da sun ka haramta yace Allah ya haramta nau'in mata bakwai ta gefen zumunta ya haranta nau'in mata bakwai ta gehen sarakuci bai kawo su ba mun yi su kitabun na kai don haka kenan mace nawa a haram goma sha hudu duka duka ƙur'ani ya kawo sha biyu cikin hadisan annabi mun ka samu biyu sha hudu kenan to su amma to duk wanda bata haɗo cikin waɗanda categories goma sha hudu ba to halal na gare ka aure ta ina fatar kun fahimta sannan waɗanda da an ka haramta ma aure su ake kira muharramai akwai waɗanda haramcinsu na har abada akwai waɗanda haramcinsu na wani lokaci kamar ‘yar uwan matakka ba a haɗawa tsakanin mace da ‘yar uwarta ko tsakanin mace da gwaggonta su na zo ga hadisi to kaga in kana aure da ‘yar uwarta amma in ‘yar uwarta mutuwa kana auro ta ko ka sake ta sai ka aure ‘yar uwarta haka in ka sake ta kana iya aure gwaggonta ko ka ko innarta muna tare kaga haramci na lokaci amma duk macin da ka aura to uwarta da ɗiyan da ta haifa mata sun zan haram gare ka ilal abadi har abada babu aure tsakaninka da uwarta ko ɗiyanta kaga haramci na har abada to ina yake wa harrama minan nisa'i kuma Allah ya haramta mata ma ta kaddama zikirna iya abinda ambaton mu gare shi ya gabata wa amara kuma Allah ya yi umarni bi akalli tayyibi da cin mai dadi ya ayyuhal ladina amanu kullu min at-tayyib kullu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ya ayyu kama yadda annabi ka cewa inna allaha amara almu'minina bima amara bihil mursalina qala ya ayyuhar rasul kullu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna khabirun ko khabirun ko basirun eh inni bima ta'maluna khabirun ya ku manzanni ku ci abubuwa masu dadi at-tayyibatu mai dadi kuma halal wanda a haram ko da da zuma an kai shi kaga ba mai daɗi ba ne mai daɗi kuma halal shi a attayyibu attayyibu huwal halalu kamar yadda zai fassara to haka ya umarci manzanni da can halal haka yace ya ayyuhal ladina amanu kulu kulu min at-tayyibati ko eh kulu min at-tayyibati ku ci daga abubuwa masu daɗi kaga da manzanni da mumin na duk umarni guda an ka ba su ci halal ba wanda an ka haram an ka halatta mai ci haram don haka kowa ya annaya da haram haram tana da illoli masu yawa illa ta farko duk abin da ka ci mai yawa ne ko ɗan kaɗan ka kwanda shirin cewa sai ka biya shi gobe kiyama ita ce babbar illa sai ka biya ranar da ka koyo shi bukatar lada to wannan za a ɗebowa sai a biya masu haƙƙi haƙƙoƙinsu akwai illa ko babu babban illa haram kenan sannan ta biyu tana gurɓata zuciya zuciyarka ta lalace abinda bai kamata ka yi tunani ba da zuciyarka yanzu sauki tun da kana cin haram sai ka yi tunani ne sannan tana sa kasala ga jiki duk abinda ka saba yi na ibada kafin ka fara cin haram yanzu da kaka cin haram baka iya yi ne da lahiyarka da ƙaryanka da lahiyarka ba wata uzuri amma sai a sa mahasa kasala saboda saboda haram din nan da ka ci tana sa kasala inda wuri kana kiyamun laili yanzu sai ka ji baka iya yi inda wuri kana nafilfili a ragayar baka iya kana azumin nafila sai ka dukka bari to yana daga cikin illolin haram ta ga biya dai in nawa kaci sai ka biya wa man ya galul ya ce magalla yawmal qiyama sannan na biyu tana gurbata zuciya ta lalata zuciya na uku tana sa kasala ga jiki sannan na hudu tana sabubbantar da rashin karba aiki inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karɓa komi sai duk wanda ya ci haram to ya kwanda sanin duk sallar da ya duk ibadar da ya haram din na cikin ciki ne Allah bai amsa fatawa wasu malamai ƙaryata su kai ba gaskiya na ba cewa wai in ka ci haram kai yi sallah za a rubuta ma lada sallar ka da zunubi wallahi ƙaryata duk wanda ya ci haram Allah bai amsa ibada ta in ka ci kaɗan in ka ci da yawa inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban to haram ɗayyabin ce wato la yaqbalu illa tayyiban ka sa tuwahi na haram ta kasaye da dukiya haram Allah bai amsa sallarka in kai sallah da su ina fatar kun fahimta ka ce ka gina masallaci ba aikin ko makarantar islamiya ko ka taimaka ma ustazai amma dukiya ta haram ce fa Allah bai baka lada su wanne sallah masallaci lahiya law sallah su amma dai kai ladan da Allah ka bai ga wanda ya gina masallaci Allah bai rubuta ma don me don dukiyar da ka gina masallaci ta haram ce shi yasa ai kaga tunda sun san haka na ato don me za su bata lokacin su yasa kaga ko aikin alheri ba su yi tunda sun san ko sun yi ba su da lada to Allah ya shirar da mu to da haka gara kai zaman ka baka ce ba koko kai zaman nan ka baka ci haran ka zanna lafiya bakin dai da Allah ya tsaga bai hana mai abinci to Allah ya shirar da mu daga jama kanka bala'i can da wuri ba a san mutum da zina ba amma yanzu ana mai kansila ba kuɗi sun har shigo shi ba sai ga ya sai mota ya har ɗauka 'yan mata ya ta wasu kutu ya ɗauki hotel amanin ɗaki gare shi shukura hotel ta hanyar zan kansilan nan bai da don haka yanzu ya unhannin kansilan ya jawo ma zina kaga bala'i cikin ka ce ka sata kuɗi ka zo ka yi zina da su to inda ka yi zaman ka baka sata ba kaga babu zunubin sata kuɗi babu zunubin zina gare kana nan lahiya lau amma yanda ka sata ga zunubin sata sannan ga zunubin zina da ya jawo ma ina fatar kun fahimta to Allah ya tsare mu da tsari ne ya wadatar da mu daga halali ne shi yasa annabi ya bada addu'a ta neman halal Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa ko tsare ta Allah na wadatar da shi daga halal Allah ka wadatar da mu daga halal yace ina yake wa amara kuma Allah ya yi umarni bi akalin ɗayyab da cin mai tsalki me a ɗayyabu wa huwa halalu shi ne halal in ya yi zaƙin zuma in dai haram ne shari'a ta haramta to bai zan a ɗayyabu ba fala ya hillu laka baya halatta gare ka an takula ka ci komi illa ɗayyaban sai halal wala talbasa kakka sanya komi illa ɗayyaban sai mai tsarki sai halal wala tarkaba kakka hau duk wani abin hawa illa ɗayyaban kakka rake-rake ka ka sau mota to in ka sauta haramun ne shiga motar nan wala taskuna kakka zauna ko wani gida illa ɗayyaban sai halal ka tara kuɗi na halal ka gina gida amma ka tai ka tara kuɗin mutane ka gina gida to bai halatta duk sallar da za ka yi cikin gidan na Allah bai amsa akwai matsala ko babu wa tasta'mila ka yi aiki da sa'ira sauran matan tafi bihi duk abin da kake amfanuwa da shi ɗayi ban da halal duk abin da kake amfani da shi yanzu misali ne an ka baka abinci sutura abin hawa wurin zama to ba su ɗaya ba duk sauran abin da za ka amfani da shi ka tabbatar da ka yi amfani da abin da a halal muna tare eh wa min wara'i zalika bayan haram fa man ibtaga wara'a zalika wanda ya nemi bayan mata abin da ba mata ce ko ko yanga ta wa min wara'i zalika yanzu muna magana ne game da halal ko abinda an bayan halal mushtabihatun abubuwa ne masu rikici innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas halal bayyana take kowa ya san halal ce haka haram bayyana take kowa ya san haram ce kowa ya san giya haram ce kowa ya san caca haram ce kowa ya san zina haram ce wannan komi jahilcin kasan haram ne sannan kowa ya san tuwon dawa da na shinkafa da hura da tuwon gero kowa ya san halal na ko to tsakaninsu akwai wasu abubuwa masu rikici shi ne shubha abu mai rikici to mi'ar rikicinsu saboda ya yi kama da halal amma ba halal na ba ya yi kama da haram kuma baka iya haramta don baka da nas shi yan rikicin nashi to waɗanga abubuwa masu rikici ba halal tsintsa ba haram tsintsa ba mi ishara annabi sai ce fa manitta kashubuhati wanda ya kare kai ne daga shubuhoyi abubuwa masu rikici eh waɗanda babu nassin zaman su halal ko haram to faqad istabra al-dini wa irdihi ya kubuta ga addini nai da mutunci nai wa man waqa fi shubhat amma wanda ya abka ma abubuwan ga masu rikici a to babu nassin da ya haramta su to kana nassin da ya halatta su wanda ya abka gare su eh eh wa kafil harami to ya afka ma haram daga shubha sai ka in baka taka tsantsan ga shubha sai ka hada ma haram to wanda daidai da shubha ya bari kana tunani ya afka ma haram wanda ko sigari bai sha kana tunani ya sha daga amma in kana shan sigari shan daga sai ya ma sauki daga shan daga sai ka wuce mami duk mai iya shan daga yana iya shan giya to amma wanda ko sigari kai ko goro bai ci to yana magana ya sha giya haka babu don hakan ga shubha aka fara nisanta to in ka nisanci shubha kaga sai ta ƙara nisanta ka daga haram amma in ka faɗa ma shubha to daga shubhan nan sai ka tsallako sai ka faɗa ma haram Allah ya kare mu to ina yake man taraka ha duk wanda ya bar shubhohi ya bar shubha to sallama ya kubuta kamar wanda annabi ya ce faqadistabra lidini wa irdihi wa man akhadha amma wanda ya rike shubha ai babu nasi da zaman ta haram don haka ni cin abi ta zanyi kana ya kasance karrati kaman mai kiyo haulal hima kewayen shingi yazo da bisa shi nayi ga shingin rogo wani ya dasa rogo ya shingace yazo babu inda zai kiyo bisa shi illa kewayen shingi yushiku an yi kusa an yi kafi ya fada ciki in yanzu lalura tsari ta kan mai kan ya kare tsari ba ta fada ciki ko ku ya dan tsaya huta an gaji ya kame cikin wata inuwa ko da yaka ahama wata ta hada to ashe nisanta ga shingin ga shi an nisanta daga ka kai bisa shin ka can nesa to sai mu tsaya nan ko to wa harrama Allah subhanahu wa akala al-mal bil batil wa min al-batil al-ghazb wa ta'addi wal khiyana wal riba was suhut wal qimar wal garar wal gish wal khadi'a Allahu akbar to Allah ya shirya da mu sai a daddaka kun babu abin da aka ratuwa illa aiki aiki in an kai karatu an ka kisa aikace to ba ai karatu ba hayyan kana nan jahilanka mal ilmu illa al amal bihi ba abin da ilmi illa aiki da shi alqur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani hujja ne gare ka zuwa aljanna ko ko hujja akan ka zuwa wuta in ka san qur'ani ka take sai wuta in ka san qur'ani kai aiki da shi kuma ka samu hujja har wurin Allah Allah ya sa qur'ani ya zama hujja gare ka